وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma salli ya kawo wannan rana ta Juma'a ashirin da hudu ga watan Ramadan hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai bayan hijira da Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a kalandar da ta kuma sha uku ga watan uku biyu da ashirin da shida muna cikin suratul safi sura ta 61 a jirgin surorin alqur'ani sura ce da aka saukar da ita a Madina bayan hijira kenan ban abin da take karantarwa bayanin jihadi wanda a cikin shi akwai rike musulunci ko kai shi zuwa zirwar sanani ƙololuwar tozonsa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan wa sidikul wa'adi ko wa bayanu sidikul wa'adi fi da kuma bayani na gaskiyar alƙawarin da ke cikin shi Allah ya alƙawarin wanda ya da'a wanda ya biyayya wanda ya imani wanda ya aiki nagari to shi kuma zai bashi ni'ima zai tseren da shi zai kubutar da shi zai dagadar da abubuwa da yawa na alkhairai da jin daɗi da morewa to sannan kuma akwai kishiyar shi na wa'id wanda kamar mafhumul mukhalafa ne na wancan wa fawaidi da kuma fa'idodin shi wannan jihadin lil ummatil islamiyya ga al'ummar musulmi ta wata hanya za su amfana in suka tsayu da yin shi to za mu tashi a aya ta biyar wa iskala musa da qaumihi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين
بسم الله الرحمن الرحيم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wadkur ka ambata kawada Musa da kaumi lokacin da annabi Musa ya ce wa jama'ar shi. An Allah ya zaɓi wannan kalma ta kaumi saboda shi a cikin su yake jaman wa nasba ta wajen alaƙa ta jini, alaƙa ta nasaba. Sai ka ya zaɓe ce ka ambata musu lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanen shi ya kaumi ya ku jama'ata asalin shi ya kaumi ne akwai ya kunta mallaka ya kunta ta mutakallim kamar akan qur'ani ya abinci kamar yadda larabci ya gaji haka ya shafe ita wannan yawon din sai a bar abin da zai wanzar maka da ita kamar ya rabbi ya rabbi asalin shi ya rabbi ya rabbi ne don aka zo fassara sai a dawo da abin da aka share a kaddara shi to da aka sai a fassara shi da ya kauni ya ku jama'ata lima tu'zunani don me kuke cutar da ni sa'alu fi jismi abinda suka yi da cutarwar shine sun yi suka ga halittar jikin shi wa qalu annahu adar suka ce ai yana da gwaiwa haka mutanen shi yahudawa yan jafa'i suka ce mashi to kaga idan ka fahimci haka cewa shine fa mafi tsarkin su fa annabi ne manzo ne cikin ulul azmi min ar-rusul amma bisin mutanen ba su kyale shi ba kawai wata shubha suka fara kawowa suka ce wai jama'a ba ku lura da wani abu bane da ke faruwa ce mene kuke me kuke nufi yace ba ku lura da in za a yi wanka ba annabi Musa sai koma gefe bai yadda a ganshi kuma ne yake tarbiyar addini ɗaya kenan kuma ita ce mutunci matukar mutum ba dabba ya zama ba amma kuma yayi laifi kuma shi in zai wanka sai za ga wannan ya tube wannan ya tube ga su nan shi kushubun musanna da kawai azo suna wanka yadda ka san me sai da robobi na wanke botikan roba da baku baku haka za ga sun yi shi kuma sai ya sai ya tafi can gaba ko ya koma baya ko ya shiga wani lungu sai ya wankan shi sai ya fito in ya so dama dai tafiya ce shine mai kiran su zuwa ga Allah yana kiran su zuwa ga aljanna su kuma wannan suna kiran shi zuwa ga atabi to sai wani ya saka wannan shubha sai yake cewa ai wannan mutumin gwaiwa gare shi bai so ku gani yaji kuma aka ce mutum na da gwiwa yana da ƙasa kenan ma'ana suna nufin ai sauyayye ne a halitta shi ba ma kamilalle ba ne wajen halittar shi an samu technical error kenan to shi kenan nan da nan sai wannan ƙarya ta yaru sai wannan ƙarya ta yaru banda wannan akwai kalamai da suka faɗa game da annabi Musa alaihi salam sun ci mutuncin shi da cewa lokacin da ya matsa akan da'awa da kiran mutane zuwa ga Allah sai wani mutum wanda ba dole bane ya zama dan banu Isra'ila dan bangaren Fir'auna ko kuma ba Yahude ne amma yana da alaka da Fir'auna sai ya hada kai da wata mata ce to ke yanzu abin da nake so ki min zan narka miki daloli da kuɗi masu kauri kawai sai Annabi Musa na tsakiyar wa'azi sai ki zo ki ta ya taba zina da ki wasu ce wannan maganar ita ce ta Annabi Musa ya faɗi wannan maganar lima tuhuzuna ni dan me kuke cutar da ni cutarwar haka ta yi yawa da kuma abin da ya faru a suratul labarin da Allah ya ba mu a cikin suratul ma'ida Allah madaukakin sarki ya ce mai yahudawa to bari in maku wata kyauta zan ba ku wata ƙasa inda nan za ku zauna har abada ku je ku shiga wannan garin mai tsarki shine baitul maqabin nan sha in kuka shiga sha ni kuma zan kori yan garin ko zan karɓe mulki daga yan ƙasar zan ba ku sai ta zama kuke da al'ardul muqaddasa shikenan annabi Musa ya kira su ya faɗa masa ka suka yi ta murna babban ƙasa irin sha kowa ma na da buƙatar sha sai da aka zo dab da za a shiga gari sai suka cewa annabi Musa ba za su shiga ba yace dan me suka kai na fiha qauman jabbari a cikin garin na akwai wasu mutane karfafa ika-ika sojoji ne masu horo na musamman suka ce ba za mu shiga ba kuma ba yadda za ka yi da mu mu shiga matukar suna garin ɗayan biyu ne ko dai ka ce masu su fita mu za mu shiga ko kuma su zauna ba za mu shiga ba annabi musa ya ɗibo mutane daga cikin su banu isra'ila ya ɗibo yusha'u da kale yake ce musu abin da za a yi ku shiga garin ku binciko mana rahoton leƙen asiri yaya yawansu yaya ƙarfinsu yaya tanadinsu yaya muguwar bakar zuciyarsu yaya muka shiga ya za ta kaya masana ne aka tura suka je suka samu mutanen ba abin da za su iya wata wagar annabi musa alaihi salam da yahudawan tawagar suka dawo sai suka ce ma yahudawa sai suka ba da rahoto biyu rahoton da suka ba annabi musa cewa mutanen ba su da babban haɗari za a iya shiga kamar yadda yusha shi ma ya insistin ya matsa kan cewa wannan haka ne amma da suka koma suka kebe da mutanen su yahuda suka ce wallahi karfin su ya gare su mutum da ya kai hudu kaza kaza kaza to shine bani isra'ila suka ce ba za mu shiga ba to maganar da suka faɗa da ta ba annabi musa haushi har ya faɗa wannan magana kamar yadda wasu malaman tafsiri ke faɗe shine cewar da suka yi izzahabu anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun annabi Musa ka matsa sai mun shiga mun ce maka wa inna lan nadkhulaha ma damu fiha ba za mu taba shiga garin nan mutakar suna ciki tunda ka matsa sai mun shiga idza anta wa rabbuka da kai da ubangijin naka da ke shigo ka ko ubangijin shi dake zuga shi mu shiga ka je da kai da shi fa qatila ku je ku yakin inna hauna qa'iduna muna nan muna jiran in kun gama da su gari yayi kyau sai mu shiga idan sun gama da ku da ba mu haka muke tsammani kai kada sai mu kwana mu koma to wannan jumlar da suka faɗa izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qa'idun suka ce wannan magana ta annabi Musa an dauki dogon lokaci na mai ta da lima tukuduna ni dan me kuke cutar da ni wasu kuma da suka ce a abinda banu Isra'ila suka faɗa ne bayan sun hango mushrikai sun haga mushrikai wannan gidan da gungin su wannan tawagar da gungin ta wannan tafiyar matafiyar waye kowa da gungin su sai suka kalla da Musa suka ce ij'al lana ilaha kama lahum alaha annabi Musa tsaya akwai magana yace menene kuma gun ubangiji zamu je fa suka ce ka sa mana gumakan da zamu rika bauta ma kaga wayancin mutanen suna da allolin su yanzu kaga tun shekarun jiya muke tafiya za ku gun Allah yanzu da yana jikinmu a ɗakin kama sai ku gana kaga shubuha shubha an ce wannan magana ta kona mashare sai dai gaskiyar abinda mafi inganci abinda malaman tafsiri suka faɗa wannan wurin wata ma'ana yake nufi waɗanda waɗancan ayoyin ba dole bane su hawo an cutar da annabi Musa kala biyu an cutar da shi a jikin shi shine cewa yana da gwaiwa an kuma cutar da shi a isar da addini shine ai ma Allah alƙawari a saba Allah ya ni'ima a butulce ai ma Allah habaici ai mashi bakan magana irin idza anta rabbuka faqatila inna hauna qa'idun kaga wannan da aqida ake suka ce to wannan ayar tana maganar cutar da annabi Musa da banu Isra'ila suka yi da shi da mutanen fir'auna a addinance a aƙidance amma maganar yana da gwaiwa shi kuma Allah ya riga ya gama zancen a ƙarshe-ƙarshen suratul ahzabi ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha an gama da wannan matsalar an wuce wurin nan fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi daga cewar da suka yana da gwaiwa an ce hikimar Allah kawai sai da wata rana banu Isra'ila sun yi fitowar da ba su cika irin ta ba wanka sun fito wanka ɗaya wa rana shi kuma ne Musa sai dan shiga lungu da ya saba yana wanka sai tura kayan shi sai tsora akan dutse sai wankan shi ba mai gani ya gama wanka yana fitowa zai je dauki kayan shi sai dutse ya fara gudu sai kaɗo inda banu isra'ila suke ga sunan gomayya ko ɗaruruwa yana ta gudu yana bin dutse yana ba ni tufafi na ba ni tufafi na ba ni tufafi na sai da aka keta miyagun kowa da yawa suka gan shi ashe bai da gwaiwa sannan dutse ya tsaya sannan ya ɗauki tufafin sannan ya sa da kansu kuma suka ce ka ashe dai labarin can ƙarya ne yau ido na idan shi gana da tsohuwa ko to daga nan sai wuta ta mutu shine fabar ra'ahullahu mimma qalu dalla ya kubutar da shi daga abin da suke faɗi wa kana ai da ma annabi Musa ya kasance inda Allah wajiha mai daraja ne a gun Allah Allah ba zai bari wannan cutarwa ta dore ba to cutar da shi a addinin ma shi ma ba a barta ta dore ba dan haka dai wannan cutarwar da annabi Musa yake magana anan lima tu'zunani dan me kuke cutar da ni cutar da shi ne a addini malam anan ya karkata cewa cutar da shi ne a jikin shi ta alufi jismihi wa qalu innahu adar ay munfatikul khasiyati ƴaƴan marenan shi sun kumbura wanda ne ake ce magwaiwar walaysa kadhalik wannan ba abun ba haka yake ba wa idza tasalatil adayatu ila ta'ni fi jismihi fa hiya fi ghairihi ashad in dai har za su cutar da shi ga zubin halittar shi to cutar da shi da wani abin kamar addinin to nan kuma ya ji tsanani wa kadzabu suka ƙaryata shi to yanzu kaga wannan shine asalin cutarwar lima tu'zunani bi takdibi haba musu banu isra'ila ya kuke cutar da ni da ƙaryata ni kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza an yi an ce ma daga cikin cutar da suka yi masa addini cewar da suka yi arina Allah jahara ka nuna mana Allah ido da ido mu ganshi kamar yadda kai ma ka je ka ganshi ko kuma arina arina Allah jahara suka ce ka nuna mana Allah suka faɗa maganar baro baro ba kunya ba tsoro ba shakkar komai to le dan me gokatta da muna anni rasulullahi ilaikum alhali kuna da masaniya tak cewa ni manzon Allah ne zuwa gare ku al jumlatu halun ay halata kaun halata kaunikum ta'lamuna anni rasulillahi anni rasul rasulullahi ilaykum war rasulu yuhtara shi annabi a kowace al'umma abin girmamawa ne yasa manzon sallallahu alaihi wasallam ga Allah ya sanya dokoki na mu'amala da shi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ba daidai da uban kowa yake ba ya kamata mutum ya san haka لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن كنا بغنا لشي كذا كلك أتاقى مريا أكتي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كذا يجد ذاك كراء النبي إذا ما يجد ذاك كراء وني أبو بكر عثمان أبنا حذيفة حنيف آه بحق ذاك إبا sai dai ya rasulallah ku ko ya nabi Allah sai dai ya annabin Allah ko ya manzan Allah dan Allah ma ya ba mu sample shi ma sai ya ji wannan sala ba inda yace ya Muhammad ko ya Ahmad ba inda ya faɗa haka wuri hudu da aka faɗi Muhammad duka in ka cire suna ka gama yawonka da bulayinka a duniya ba abinda za ka sa ya hau wurin in ka sa da miri ba zai yi ba in ka sa da biyu zai kawo shubuha za a iya cewa ta ko wani annabin ne ma kana annabiyyu aba ahadin min rijalikum kawai ka wuce a haka ka ce annabi Musa ma zai shiga kenan annabi Isa zai shiga annabi Haruna ne ko wani ko wani annabi ma zai iya shiga amma shi yasa da lura ta sai aka faɗa sunan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum kaga sunan ne kawai ya dace da wurin amma duk inda lamiri zai shiga to sai ga an saka lamiri abin nan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik hatta da yazo a suratul ahzab da ya faɗi annabawa guda biyar da suratul shura da ya faɗi annabawa guda biyar ulul azmi minar rusuli wadanda ya faɗi sunansu amma da da yazo kan annabi sai ya sa dalili ila zaka ce to ai ai ba faɗi sunan shi nan kusa ba eh mana dama ba za a faɗi sunan shi kusa mutum bai da imani ba zai gani ba amma din mai imani da kaji lamirin shi ne shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka shi ake nufi ba da maka ce to ai a farkon suratu shura ai ba faɗa sunan shi ba ka koma har kusfilan ma ba inda aka faɗa sunan sai ka dawo a hasabi in kana da imani zo ka dauka ka ce shi ake nufi in kuma kana ga ba shi bane to shikenan sai ka cire ka sa wani sarkin garin ku kaga in duniya za ta yadda ba wanda zai yadda shi din ji ake nufi lamirin ko yayi kusa da sunan shi ko yayi nisa ko waye ko ma ne dai shi ne lamirin ake sawa an faɗi annabi nu an faɗi annabi ibrahim an faɗi annabi musa an faɗi annabi isa shi kuma wanda zai auhaina ilaika ya kasa da miri to haka ake mashi wannan kuma girmamawa ce ta ƙarshe to kin girmama annabi sallallahu alaihi wasallama to cutar da shi ne to banu isra'ila ba su da ladabi kwata kwata ba su da ladabi idhab anta wa rabbuka faqatila wannan maganar ai ba ta yi ba kana ga wani soja zai iya fadawa karamin kwamandan shi ko tu aikin shi ba zai fada ba saboda ai rashin ladabi ne ai ko zai gatsiya oga to tun da dai ka matsa sai an shiga dajin nan an yi yakin nan sai ka kira babban oga ku shiga ina ga ranar da ya azaya ne ritaya ba ma ritaya ba kai korar kare za a yi mashi bayan an saka shi a komar da ake saka zomo kuma dole kila ya bada hakuri ma kuma in duniya ta ji a ce a ya saba ma dokar soja I obey before complain ko to shi ma komanda an mata ka wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yin mutai ima annabi biyayya shikenan shi yasa mu ma za ka Allah dabtar da mu an dora mu akan tarbiyya mu yi abadan da annabi yayi umarni falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri mu shiga taitayin mu matakar za mu saba ma umarni shi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu duk abinda manzo ya zo muku da shi ko da ba a tantance ba fakuduhu shi kuma lamiri suna ne na jami mana suna ne na gamayyar abubuwa baya wa ba a ware wani abu daga wani abu jinsin komai yana zuwa ya shiga wurin yace falan ma zabu yayin da suka karkace adalu anil haqqi bi izaihi suka kauce ma gaskiya ta hanyar cutar da annabi Musa alaihi salam azagallahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu amalaha anil huda sai karkatar da zukatansu zuwa ga shari'a wa aniktisabi da makarimi kuma ya karkatar da zukatansu daga tsurwurtan ko rikar halin girma bil jihadi ta hanyar fita jihadi tare da shi wa gairihi da wani shi min amalil khair da ayyukan alkhairi in haddadu asasal bina domin sun raurawar da ginshiki na gini na addini bi tarki ta'zimil fa'idil a'la ta hanyar kin yin biyayya ga babban komanda dan haka falam yanjahu fi hayatihim ad-dunya wal ukhra saboda yahudawa ba su ci nasara a duniya da lahira ba kuma haka duk wanda yake wa manzon shi biyayya shi ma ba zai ci nasara duniya da lahira ba ka duba yadda koda bakin jinin da aka buga musu wa duribat alaihim zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah ga tana an buga musu kaskanci da bakin jini da tsana sai sai sai sai sai sai gabun mutane ne za ga yana kauna su sai gabu din mai hankalin ka same shi ko ya yake zaka ji ni mutanen ba su yi man ba me yasa ne ni to wayannan mutanen dai da nayi karatu ina ga dai Allah ma ya tsane su shi bai masa Allah ya tsane su ba kawai dai dan wahayi wanda yake da ita da da yan basirar shi da dan zaman shi a kauye ya riga ya san biri daban akuya daban to ya ko isa ya gane kuma wayancan mutanen daban mutanen kirki daban to da ko zai karanta Qur'ani sai ce na san za a rina an saci zanin mahaukaciya to wannan laifin da suka yi wa annabi Musa alaihi salam shi ya ja musu wannan mugun bakin jinin shi yasa ba za su taɓa samun gari su zauna su natsu ba ballanta na kuma duniya ta karkato ƙarshe wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai alladheena yakhrujuna an tariqil haqqi sune wadanda suke fita daga barin hanya ta gaskiya ay al-kafirina bi amrihi wa nahyihi wadanda suke kafircewa umarnin shi da hane shi wala yahdihim Allah baya shiryar da su ila ma yarfa'u sha'anahum min al-jihad wa ghayrihi zuwa ga abin da zai ɗaukaka al'amarinsu na yin jihadi ko wani shi su ba sa jihadi sai dai faɗa sai yaƙi sai dillancin makamai sai cin zali sai karya alƙawari sai yaudara da shigo-shigo ba zurfi sai zamba cikin aminci duk mai hankali ko zai gano eh mai wannan halayen ba mutum ba ne mutum mutumi ne
وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وأن تنقص رامنا ونعبنا الأمر عن نبي موسى أكبر إذن ونمي مهمنشي wadda za mu fita da ladabi da tarbiyya don mu tsabbaka ko don mu sha bamban da yahudawa ko banu isra'ila to sai aka sake dawowa kan mutanen annabi musa a annabi isa alaihi salam wanda su din ma dai banu isra'ila ne annabi isa alaihi salam shine annabin karshe a banu isra'ila amma bayan shi kuma aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine cikamakin annabawa gaba daya to sai Allah yace wadkur ya rasulullah ka ambata wa al'ummar ka mana kis qala isa ibn maryam lokacin da annabi isa dan maryam yace ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan annabi yaqub mala yace lam yaqul ya qaumi annabi musa annabi isa nan bai ce ya jama'a ta ba li'annahu la abalahum fihi fihim saboda bai da uba a cikin wa in kanat ummuhu minhum duk da cewa mahaifiyar shi a cikin su ta fito wahiya min ashrafihim nasaba nasaba tana kuma daga cikin mafiya girman nasaba a cikin su aw inna ma nadahum bismi jaddihim isra'ila ko kuma a'a ya kira su ne da sunan kakan su isra'ilu talaqqufan domin ya tausasa musu wa qalaban domin ya neme su ayyasuhu lida'in yad'uhum bi da'watihi ila Allah da ya roƙe su ko ya lallace su da cewa da Allah su amsa kira ko su karkata su saurari lida'in ga wani mai kira ya da'uhum da zai zo ya kira su bida'awatihi da kiran da annabi Musa ya zo da shi zuwa ga addinin musulunci kuma zuwa ga Allah ya ce masu anni rasulullahi ilaikum ya ku banu isra'ila ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddaqan lima baina yadayya ina gaskata abin da yazo kafin ni abinda aka baiwa annabi Musa alaihi salam ba na karyata shi kuma kuma ku je ku nazarta da ni kuma abinda nazo da shi babu tukka da warwara ta kowace fuska min at-taurati ina mai gaggata abinda ya gabace ni na littafin at-taura wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di kuma ina mai maku bushara ko mai wannan da'awa zai zo yana mai karanta muku saƙona ko kuma ni gani ina karanta muku saƙona mai cike da bushara bi rasulin da wani manzo ya ati da zai domin ba'adi bayan wucewa ta ismuhu ahmad sunan manzon ma ahmad ka duba tsabar ba da satar amsa mala haka aka rubuta a attaura a taura rubuta muhammad nan kuma injila aka rubuta ahmad kuma aka ce masa duka sunan shi ne kuma manzannin nan tun suna da rai kama daga nan musa zuwa ga annabi isa aka yi masa bayani cewa wannan mutumin yana nan zuwa amma ina in ka ɗauki linjiloli linjilolin farko-farko bible ɗin farko-farkon ɓata su da fassarar da aka yi za ga ana ƙoƙari a yi abin da zai iya nuna maka manzan Allah ne kama daga ƙarshe duk sanda aka zo fassara sai a juya a murguda shi dama haka Allah ya zarge su yuharrifuna al-kalima amma wadai juya ma'anar juya sabon Allah suke yi wa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حبا مما ذكروا به ولا تزال Allah ya ce saboda karya alkawarin mutanen nan na tsine musu na riga na tsine musu ba su ba rahama waja'alna qulubuhum qasiya muka sanya zukatansu kusassu ke kasassu Allah ya ce yuharrifuna al-kalim suna juya maganar Allah amma wazihi daga wurin da muka ajiye ta mun ce manzo zai zo sunan shi Muhammad ko sunan shi Ahmad da suka zo suka canza in ka dauki Bible na farko farko kaman version din King King James version za ga ana fito da wasu abubuwa da za ka nuna maka eh kaman shine kai hatta wannan da suke raba wannan kyauta in ka samu da aka buga shekara 10 shekara 15 za ka ga suna amfani da kalmar kwamfuta wajen bayanin cewa manzan Allah yake ne to daga baya dai suka kasa kare kansa akan manan kwamfuta a ƙarshe da in ka samu wannan da ake raba da sun cire kwamfutan sa helfa daga Muhammad ko Ahmad an dawo kwamfuta ta gagar karewa an sa helfa kana matsa miki kace to helfa sai ce maka ai man of god ma a coci prophet ba shi ma helfa ne but shi bai zuwa magana helfa ne to matar kwaya ma da wace ya tada baki ba yar a tashi a more ita ma helfa ce dole ya buge gaba da kai iya amma Allah ba helfa yace bai a helfa ko ina ma ana iya samu tuta ma an ga kafa ba helfa bace wannan abin da ake sa a titina duk ba helfa bane a ce to in ka zo akwai yuton mita 200 ka shiga a hankali shi ma helfa ne to kaga helfan ma ha a cikin karan sojoji ma da police sojoji ma helfa ne yayi kama shi ba annabi bane yayi to ka fito mana da annabin mana ka fito da sunan da aka faɗa in ya so in kai ba za ka yi imani ba sai ka baro su yi imani shi yasa in suka je lahira yahmilu awzarahum shamila wallahi zanuban su za su dauka 100 bisa 100 Allah ya ce da zanibin duk wanda suka bata kai wani ba zai je lahira da zanubi wani na ta murna babbar ikkilisiya mutum 7,000 ya bata zanibin shi kawai da zai da rai dauka gane zanibin mutum 7,000 dan lahira kuma dole a dauka shi da kanshi da ɗan jarida da international journalist za su hira da shi sai to ya kake garzol ɗin nan duk da dai ba a fara ƙyarga ba zai ce mun faɗi zaɓe zai ce mun faɗi zaɓe domin kai dai ka san dutsen kufaina ya fi dunkulan hannu kai ka san haka ko ba auna ba a ce dukiyar wani kamar dutsen kofaina ta wani alhajin kuma ko ta wani dan kasuwar mai tasowa ko ta wani dan makarantar kamar dunkulan hannu dala wane ya fi yawa sai ka to kai da ka tambaye wane ya fi yawa kana da bukatar a auna kwakwalwarka kamar yadda suke cewa idan rana ta hudu ba bukatar mutum ya nemi dalili wajen a ce mashi a rana ta hudu ko bata hudu ba to irin shi ne wannan to Allah ya ce masu annabi Isa ya ce masu akwai manzo na nan sunan shi Ahmad ya tamilu ay yakuna af'ala tafdilin min al-mabni lil fa'ili zai iya yiwuwa an ciro wannan sunan ne daga siga ta awan af'al wadda take fa'idantar da sigar tafdili in ka ce af'al mafi godiya mafi godiya ko mafi shan yabo wajen al'umma min al-mabani lil fa'ili ay aktharu hamidiyatin lillahi ta'ala min ghairihi wanda yafi samun yabo daga Allah madaukakin sarki fiye da wani shi ay kaunuhu hamidan zaka yi cewa hamid mafi yabo kuma wanda yafi samun yabo sai ka ce mashi eh ahmad ko kuma ka ce mahmud mafi shayabu shine ibn al-qayyim anuniya ne ko yake cewa wa shakka lahu min ismihi li yudillahu fa dhul arshi mahmudun wa hada muhammad sai Allah ya tsago sunan manzon Allah daga sunan shi dan ya nuna wa duniya wannan mutumin na musamman ne fa dhul arshi mahmudun Allah shine al-mahmud abin yabo abin abin jinjinawa da godiya gare shi bisa ni'imomin shi wanda la tu'addu wa la tuhsa yace wa hada muhammad wannan kuma da kuke tare da shi sunan shi muhammad shine kuma dai da ma'anar ahmad din ai wa yahtamilu kuma zai iya daukar ayyakuna min al-maf'uli ya zama da bina'i ne da yake fa'idantar da maf'uliyya ai aktsaru mahmudiyatin min ghairihi shine wanda yafi samun yabon mutane fiye da kowane shi in ka ce bina'i lil fa'ili wanda Allah ya fi yabo a mutane shine shi in ka ce bina'i ne lil maf'uliyati sai zama shine mutumin da duk duniya ta fi yabo ka duba Michael Hart a littafin shi da ya zayyano mutum 100 da suka fi karfin tasirin fada a ji a tarihin duniya ba musulmi bane a arnan ma babban mulhidi ne shi kawai abin da ya gane ita formula formula chemistry ta tabbata ya yi daidaita saboda haka kawai yayin tunani yana so ya rubuta waɗanda suka fi kowa ƙarfin tasirin fada a ci ya zauna ya fitar da criteria da ƙa'idoji ya fitar da ƙa'idoji ya ce na ɗaya yana son mutumin da ya shahara a duniya ɗaya kenan na biyu ya zama yana da wani abu da a zamanin shi ba ne irin wannan abu ko kuma koda wani na da irin abin na mutumin bai kai nashi ba na uku ya zamana ya ci nasara wajen abin da ya zo da shi ko ya samar in formula ce bayan mutuwar shi bata lalace ba ko ba bata ta ba ko ba gano tana da ero ba sannan mutum ne da jama'ar da haka yake kawo criterion shikenan ya sai dauko tunda kirista ne sai fara da annabi Isa sai dauko annabi Isa ya zo da addinin Christianity kuma ya yaro ko mutane sun karba amma kuma bayan rasuwar shi abun bai dore ba sai ya ce ya fadi ya dauko wancan scientist ya dauko wancan masani haka ya ta yawo sai da ya dauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan gwada ka'idojin sai suka hau sai ce shine na farko kiristocin duniya suka yi mai cha hadda batika ya zai mana haka yace shi ba addini yake yi ba kaga muka ce to ashe dai mu ma a cikin magaga wani zai zo in ya yabo ta a siyasa ko kuka dan kira shi gebe ya ce ah fa kuma tsani ba dini nake yi ba eh na ce ayi addu'a ayi juma'a ayi lahaji a coci Allah kadai sai wanda za a karba kowa mamare yake yi eh wani babban dan siyasa ne yiwa ruwan shi dan dai su so shi in kuka kira shi gebe kuka ce ranka ya dade maganar nan tai kaushi fa ya zaka ce kowa mamare yake yi ga guda shi ai ba addini yake ba siyasa ce ba politics ce democracy ce kaza kaza to shi ma haka yayi musu suka yi suka yake ba zai canza ba in ka karanta mutum ɗarin abin da zai baka mamaki ai da ya kamata da ya gama da manzo Allah sallallahu alaihi a matsayin wanda ya ci kwallako ya zama na daya ai akalla da sai kawo annabi Isa amma ina ina ina ga waye kawo Newton ne ko wani mutumin Ingila masani da ya rusu a karni da 17 sai da ya je na hudu sai kawo annabi Isa yace ka iya kawo shi anan duk da yana da deficiency duk wanda ba manzon Allah ba a littafin mutum 99 suna da deficiency manzon Allah ne kawai bai da deficiency arne ne wannan ikirarin to kaga Mahmud Ahmad ne bi ma'anar Mahmudiyya Ahmad ne bi ma'anar Hamidiyya duk duniya ba wanda Allah ya yabawa irin shi kuma duk duniya ba wanda duniya ta yabawa irin shi shi yasa a Jamus wata yin shekaru a baya wata jami'a za ta yayi faculty of medicine suka ba manzon Allah digirin digirgir a harkar lafiya aka samu wani mutum ya karba shi sun ce sun fahimci indiya harkar lafiya ne a haɗa medicine da pharmacy a fita da sama da first class sai dai manzo Allah shi ne zai zo ya faɗa magani ƙananan ƙananan professors su ce bai yi ba bayan shekara sha biyar da wuce su jada ce yayi shi yasa idan aka ɗauko wani wani magani da annabi ya faɗa likitocin zaka suna ɗan jin tsoro su ce bai yi ba sai dai ka ji ce eh wani ya ɗan gwada ya ce bai yi ba amma dai a sake gwadawa bai so ya ce bai yi ba saboda kada ya mutu su kifa mai akwatu wallahi su kai shi a baibai ko sai ya mutu akwatin shi a sa observer ya zo a banza ka ce maganin shi bai yi abubuwa da yawa annabi ya faɗa duniya ta ce sace yi ba kuma ta dawo ta yadda ya ce duniya a haɗa kake geographers ko suka yi cewa yam yam yam ba zai yi ba ba zai yi ba da bi shekara sha biyar suka dawo suka ce wallahi tallahi yadda ya faɗa haka ne ya ce duniya nan da a dunkule take a suka ce bai ba daga baya suka zo suka sallama ya ce in kare ya ci abinci a kwanan ɗayan ku ya wanke so bakwai suka ce ba komai a yawon kare suka dawo suka ce haka ne ya ce kuda fuffuken shi ɗaya cuta ɗaya magani in ya sauka abincin ka kan nutsar da shi baka san da wani fuffuke ya sauka ba in ya sauka da mai ciwa to sai ka nutsar da shi sai ka haɗa da maganin ci abincinka in ya sauka da mai maganin tunda baka sani ba kai nutsar da shi da magani ne cuta ce da maganinta ka sidin shi ma sun dawo sun yarda yanzu ya ce rana gudu take abin nan rana gudu take tafiya take yi duniya na tsaye suka yi ciya da bi shekara goma sun da sun ce haka ne ne sun yarda amma kananan geographic da yana nan ana ta fama da tsohon bugu ko tsohon bugu da aka ce duniya ke gudu wani ma za ga har ya zo a social media zai gado da kwallo ko eh wannan dugunan duniya sai ya rika wai murtsawa to ai injiniya ko geographer ko astronomer ai kai wannan kwallon da kake murna ai kana wajen ka ne ba za ka gane ba yanzu ka murna har da inda kake mana sai kai ma ba hango kana juyawa kana juyawa sai baka wani misalin da hankalin da bai da hankali ne kai ne yanda yace an ka lura wannan kwallon yanzu in ka dora wani abu nan kaga in ka juya ka juya sai kaga abin ya juya sai ce muka kuma bai juya ba to sai kai oga kana so dai in yi daban da hankali kenan irin yadda na kai da shi Allah ce waye rana ce ke sheka gudu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha kuma ka duba bai ce tajri ila mustaqarrin laha ba ka je ka samu masu luga ka ga yadda suka fitar da bayani wannan lamun na akwai wani sako da take so ta bayar kalmar huda shari'a ay yahdi ila al-haqqi yahdi ila rushdi ko galiban a qur'ani inda guda ta zo sai kai ka adda da ila amma a cikin suratul isra'i da yayin maganar qur'ani da cewa yana shiryarwa sai ya aje ila din sai ya dauko lamun yasa inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam bai ce yahdi ila ba saboda me in ka rike qur'ani yanzu ba kai ne kake tafiya zuwa ga shari'a ba tukuna an wuce wurin yanzu wani ne zai taho wajen ka sai shi shine sabon da ake so a baya shi yasa aka ce ya hadi lillati yana shiryarwa har shiryar ta zama mallakar ka wanda ya biyo ka sai a ce ya tafi zuwa ga shari'a yanzu kai ne shari'a to irin shi ne aka yi anan washamsu tajri li mustaqarrin laha za ta tafi wurin da ba makawa sai ta je ba zuwa za ta wuce ba ba makawa sai ta je zalika takadirul azizul ali wannan tsari ne na mabuwayi kuma masani ne iko to yanzu tunda yace ali kowa bai sani ba kenan kowa bai sani ba ai ya kamata in ana so a tantance ranar nan gudu take ina gaba daga nesa za a rika hasashe ba ko arrabyu fi zulumat a wurga wani akungo a harba shi in ya mutu a harba wani in ya mutu a harba wani ga ana mutuwa ne ku sai dawo a sake shawa amma ka tsaya kana lekawa dan leka ka gani ya ka gani eh ya dan wuce amma ina kaman shi ne ka ce ya wuce kuma ka ce kana da kaman shi ne shi yasa zaka binciken astronomers kullun canzawa yake kana zaune zaka yance da duniya shi da ko haka zaka ce sun kai tara yanzu an ce sun kai sha daya wallahi sun kai biliyan sha daya a ci gaba kuma da lissafi ci gaba da lissafi kai da ni da kai dan wani tauraro tun muna kanana yara hadisi a cikin arba'un hadisi sun zo mana bayani ayoyin da aka fassara mana tarjama ma duk mun gane shi kuma sai ga wani farfesa yana ta ya ci gilas sun kai dari tun ana lamba ta daya ya cinye ta biyu ya tafi ta uku kamfanin gilas sun fara gajiya da shi sai dai kawa yake yi san zai ya gano wani sabon bincike a haka aka yi da wani likita masanin human develop yadda dan adam ke girma saudiya ta gayyace shi riyal mutumin kasar jamus ne fatan kuma jamus da likitanci ya zo aka ce da Allah ya ba mu lacca kai da dan tayi ke girma a ciki yayi bayani yayi bayani kusan awa ɗaya da rabi ga professors na duniya an tara sai da ya gama sai aka ce to da Allah ga wani bayani nan ayoyin da ke cikin suratul mu'minun bacci guda biyar ba a jere da hadisi na hudu inna hadakum yujma wa khalquhu fi batni ummi ya aka bashi english version wancan ai ma english version aka bashi aka ce furo da dan duba wannan ya duba ya duba ya duba ya fa jare gilas ba iyaka sai ya ce wannan binciken waye shi aka ce muhammad ya zo da shi ya ce ah to amma ya bai san shi ba a matsayin shi na farfesa human develop ga wani gwani ka ce ai ya rasu shekara 1412 to a wata gana ya karatu aka ce ko rubutu da karatu bai iya ba nan fa dai ya nemi dai a zauna aka zauna aka sake mashi bayani wallahi bai bar ya ba sai da ya musulunta tsoho dan shekara 70 da wani abu ya ce wannan binciken inna ahadakum din sai da ya shekara 35 ko mata bai da shi dan kada kawo mai cika zabin cikin daga shi sai wani karen shi sai buta shayi kasan bature da shayi a wani gidan gona shekara talatin da biyar sannan ya samu wannan bayanin da ya masa nan to kuma sai da ya karanta wannan hadin sai gana shi akwai error kaga mu kuma tun muna yara duk muka haddace inna ahadakum yajma ukal ma ba mutum da yake ta ba 40 yawman nutfatan aka je musulunta to da aka ba a cika banki in dai boko ce kika cika banki kai dai kayi da kyau su baka babban albashi kaɗana kawai shi kenan amma maganar ci gaban ki ba da za ka ji kunya to sai ka ɗibo da sai ga wannan yaro ya ce nan wurin ba haka yake ba to annabi sallallahu alaihi wasallama shayako ne na ƙarshe to ko dai a gina akan aksaru hamidiyya ko aksaru mahmudiyya ai kaunu la khalqi kasancewar halittu yahmadunahu suna gode mashi aksara min kaunihim yahmaduna gairahu fiye da yadda suke gode ma wani shi yanzu ko salatin annabi guda nawa ke annabi kullum sallallahu alaihi wa sallama banda na sallah kila ka ce kowane musulmi karanci mai salati goma karanci ma annabi salati so goma karanci to mu nawa ne ba mu dai da yawa kaddara mu ba mu fi biliyan uku ba ko to biliyan uku so goma ba karamin lissafi bane wanda iya na wannan zamanin kenan kuma a yanzu a haka wani zai iya mashi so 100 wani zai iya yi so dubu kaga wancan goma shine mafi kankanta to da duk adadin lissafin da ka samu shine mafi kankanta wa kada zakara Isa hadal isma annabi Isa ya ambaci wannan sunan ala hamdin bisa godiya lianna kaunahu hamidan lillahi sabiqun ala hamdil khalqila saboda kasancewar shine mai godiya ga Allah ya gabaci godiyar bayi gare shi la'annahum lam yahmadu illa ba'da wujudihi saboda su bayi basu gode mashi ba sai bayan halittar shi fil khariji bayan ya fito duniya wa hamidahu lillahi qabla hamdin nasila kuma yayi wa Allah godiya kafin mutane su gode mashi yana isharar ga maganganu da akan faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah tun kafin ma a halicce shi wala anna ahmad huwa al-mazkur fil injili kuma wannan sunan na ahmad shine aka ambata a cikin injila sabon alkawari kenan ko kace new testament wasu muhu sallallahu alaihi wa sallama inda hadis sama'i ahmad ashharu min muhammadi kuma sunan shi a wajen mala'iku da mazauna sama ya fi shahara da ahmadu fiye da shahara da yayi da muhammadu qala ta'ala falamma ja'ahum falamma ja'a ahmadu al-mubashshir bi yayin da wannan muhammad ahmadun yazo masa da abin da yake aka annabi isa ya masa bushara da shi libani isra'ila ga banu isra'ila li yu'minu bihi domin su imani da shi an ja'ahum liyaftadi bihim ghayra liyaftadi bihim ghayrahum kuma ya zo ne domin ya mayar da su ababen koyi ga waninsu shi zalika ka daga haka cikin haka mana ya zo ne akan su yi kokari su rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su bi shi idan suka bi shi sai wasu su zo su yi koyi da shi fa yatrukul bayyinat al ayat bil alamat daga nan sai su samu haskaka da dalilai da hujjojin da ya zo da su daga nan sai su samu dalilai da za su iya kula duk wani mara tafiya amma mutanen nan kanu sai suka ce hada ai hada da mashiku bihi sihir wannan abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam din nan ko Ahmadu nan yazo da shi sihiri ne wa fi qira'atin sahirun a'a ai wannan Ahmadu ai dan tsafi ne matsafi ne ai aljaibi wanda yazo da shi kuma mubiyin kuma bayyanannen tsafi ma wanda zaka iya gano tsafi ne nan take amma dai su ya su sun karyata kansu Allah ce wa man azlamu wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin yace wa man azlamu babu wanda ya fi girman zalunci la ahada ashadda hulman mimman iftara ala Allah kadiba irin mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dingina wa Allah yace Allah na da da ko yana da mata subhanallah ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira binisbati abaihi ila iftira'i ila iftira'i ahad min al-khalqi aw bi idayati rusulihi wa takdhibihi kamar wanda ya dingina iyaye ga Allah ko ya jingina mashi ƴaƴa ko ya karyata manzo ta hanyar cewa manzon na da uba ko kuma ya cutar da shi ta hanyar bata abin da ya zo da shi wa huwa yud'a ila al-islam alhali mutumin nan ana ta kokarin kiran shi zuwa ga musulunci hatta annabi Musa annabi Musa da annabi Isa da manzon Musa sallallahu alaihi wasallam duka zuwa ga musulunci suka yi kira to wa'annan mutane shar'ihi bi afwahihim wanda suke bata wannan da'awa ba nan bane wa huwa yud'a ila al-islam ila al-istislam lillah wadanda suke ake kira zuwa ga mika wuya ga Allah wali ma ya'muru bihi min amr al-jihad wa ghairihi da kuma abin da yake kiran su zuwa gare shi na al'amarin jihadi ko wani li fa'idatin abin da yasa yake kiran su zuwa ga wannan jihadin saboda wata fa'ida tarji'u nafquha ilayhi da fa'idar za ta koma zuwa ga shi wannan mutumin da ake kira wanda saboda duhun kai da jahilci ya kasa fahimtar shi ake so a yi wagata wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah madaukin sarki baya shiryar da mutanen da suke azzalumai irin wannan wurin za ga akwai shi da yawa man ablamu mimman mimman tara ala Allah kaliba aw kadzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama maswal lil kafirin duk irinsu ɗaya babu wanda ya fi ƙari girman zalunci irin wanda yake ƙarya ya jingina wa Allah ko kuma ya ƙaryata abinda manzanni suka zo da shi to yuriduna yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun yace yuriduna ba abinda mutanen nan suke so suke nufi da yutsufihu face su ga sun bice sun kashe nurar lahi hasken Allah shar'ahu shari'ar shi wa barahinahu da kuma hujjojin shi bi afwahihim suna kokarin bice shari'ar Allah da bakunan su bi aqwalihim da zantukan su kamar su ce annahu sihirun wa sha'irun wa kohana ai tsafi ne ai watsa ce ai bokanci ne wallahu mutimmu nuri kuma wallahi Allah sai ya bayyanar da hasken shi bil kasri bil idafati wa huwa qira'atun wa wa fi qira'atin bi tanwinin walau kariha al kafiruna Allah sai ya cika hasken musuluncin nan koda kafirai sun ki zalika haka wa karahatun iyayya sanan itmamun nuri kufranu ni'matillah kullun za su ji haushi saboda za su ga yadda addini ke dagawa al-imam al-qurtubi yace wannan wurin zai bada wasu ma'anoni me ake nufi da wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun wasu suka ce abinda ake nufi anan Allah sai ya rinjayar da musulunci ya zama babu kowane addini sai musulunci a duniya amma jumhur na malamin suke ba haka bane a al-imam mujahid ibn jabar kamar da ya samo daga malami abdullah ibn abbas cewa eh Allah zai haka a matakancin duniya abinda Allah yake nufi ba za a rasa wasu mutane da suke da wasu addinai ba a duniya amma musulunci kadai zai rika tara don shine na gaske shine na gaskiya na Allah wannan ayar tana da wata mai kama da ita a suratul tauba yuriduna nan yace yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi can kuma tana ce yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa aballahu illa ay yutimma nurahu walau kariha al-kafirun can walau kariha al-kafirun nan ma walau kariha al-kafirun lambar kafircin dai ita ta fito wannan wurin za mu ga yayi kama da juna wanda ya tuna min wata kissa aka ce wani bai hude yayi shawara wai shi me zai yi ya lalata addini tunda kullun tunanin shi kenan sai ce bari ya tafi wani gari sai ya kafa wani sansani sai wata dabara sai rika jan mutane a duka daga nan sai raba su da musulunci kafin ya shiga garin sai ya haɗu da wani bakawai sai ce a bari in yi loma farko da makiyayin nan bari in saka mashi shakku in na gurbata mashi aƙida to idan na shiga gari ina aiki yana aiki oga da mataimakin shi kenan sai ya zo ya ce a makiyayi ya gajiya suka gaisa sai yake ce mashi ya littafin Allah kana karanta ko sai ina karanta ka haddace Qur'ani ce ban haddace ba ai ka san yayi yawa ne yayi yawa shi yasa ba zai haddace ba to ai ka ma yi kokari wallahi ga dabbobi ga al'amuran iyalai ga Qur'an yace kana gaba mai wata dabara ba ni da kai zamu iya wani abu ka san Qur'anin nan cike yake fa da maimai ba ka ji an kawo abu anan yuriduna ayyudu nurullahi bi abwain go yuriduna yuriduna ujan ayyudu abubuwa da yawa da ya la rabbikuma tukazziban 30 da wani abu wailul lil wailul yawma lil mukazzibin wuri ne aka maimaita ga sun yace baka ga mu zauna duk abin da aka maimaita Qur'ani mu cire shi sai mu kawo tsuran wanda ba a maimaita ba kaga ba mu taba ma'ana ba kuma mun rage mai yawa sai mutane su samu saukin hadda duk sai da ya gama kona abin da zurutawa saboda yana ga wai makiyayin wai jahili ne a larabu a shaddu kufurar wani fasa sai da ya gama sai makiyayin nan ba kawai ya ce mashi amma ka kawo tunani mai kyau amma ni kuma ina da wani tunani don mu samu jama'a da sauri ya ci yawa wani irin tunani ya ce ka fara da kanka ce a kamriya ya ban gane ba ya ce a jikinka akwai abin da an maimaita su dukka cire wanda aka maimaita duk wanda ka yi ma bayanin zai fahimtar ka ya ce ka ga ranka ya daɗe hannu biyu gare ka ka yanka ɗaya ƙafa biyu ka yanka ɗaya kunni biyu ka yanka ɗaya ido biyu ka tsoka da ɗaya ko kamar hanci biyu ka farke ɗaya koda biyu ko eh a farke da a likitoci masu za a rayuwa da da ai bai huta na sai ce ba zai shiga garin nan ba idan dai jahili makiyayi ya gama da shi a daji garin nan fitinannu ne sai ya kwana kuma da ya jaraban a gani ko ya dan yayyanke shi ko ce jama'a kun gana na rage shi likitoci sun ce har cin abinci na ya ragu saboda kafa ɗaya yanzu ke cin abinci amma ina dai ba yace idan jahilinsu ya kakkabe ni a bayan gari to malamansa a cikin gari sun fi karfi na sai ya fara ya koma yace to mutanen nan sun riga sun yi nisa ka duba kawai yana fama da yan tumakin shi ashe almuran hankalin shi na kan qur'ani wai ma ya fito wannan ma karatu ina ga mu alqur'ani ya gano shi a wannan hankalin shi hankali kawai aka bashi ya gano to da haka dan aya ta maimaitu akwai sakon da take bayarwa التي هو الذي أرسل رسوله شما أنك أغميمين هنا ديوى القرآن
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا دوسو أكو إرم وانا القرآن دا توبة دا سورة الفتح دا وانا سورة الصف kuma duka iri ɗaya har zuwa kusa da ƙarshen surar kusa da ƙarshen ayar والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله تكون هذا أقبلا شن التوبة تاكتي ولو كره الكافرون da aka zo fatu daga ce wa kafa billahi shahida da aka zo sabbi sai aka ce walau kare hal mushriku sakon dai iri ɗaya ne Allah shine wanda ya aiko da manzon shi da shari'a da addini na gaskiya li yuzhirahu domin ya rinjayar da addinin aladdini kulli akan kowane addini duk wani addini da ba musulunci ba shirin kita ne rudu ne inna ad-dina 'inda Allah al-islam haka Allah ya ce addinin da Allah ya yarda da shi shine musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dina wanda ya riki wani musulunci ya rike a matsayin addini Allah ce falai yuqbala min ba za a karba daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin lallahi yana cikin asararru wanda suka yi asarar duniya kuma suka je suka yi asarar lahira to alƙawari ne Allah ya mana musuluncin nan sai ya kai labari wala ji yadda za a yaƙe shi sai ya kai labari shi yasa zaka ga suna cewa akwai wata baiwa da Allah ya wa musulunci wanda duk duniya ba wani kamfani ba ta kasa da ke da irin shi kaga dai na daya shine abinda wasu ke cewa shi jabu ne amma kuma da bukata za ta taso shi za su dauka sai yake da shi suna ka za su ce mashi jabu da bakin su amma zo ta kan ƙarya ne musulunci ne kawai ke da wannan na biyu shine addinin da wanda suka fi kowa tsananin kin shi ba sa iya fitowa fili ce suna kin shi sai dai ai tararage akwai yaƙi da ta'addanci akwai yaƙi da masu zafin addini akwai yaƙi da cewa yancin mata akwai yaƙi da cewa kaciyar mata akwai yaƙi da sai dai haka ba amma in dai mutum ba da gwaggwara aka yi sunan shi ba ya kamata ya fito ya shigo sikirin na tv ya ce sun kulla yaƙi da musulunci ba zai yi ba to wannan addini musulunci kawai ke da wannan amma sauran makiya za a fito a ce ana yaƙi da ƙungiya kaza ana yaƙi da masu shan kwaya ana yaƙi da masu ai mulkin gurguzu ana yaƙi da kaza ana yaƙi da kaza amma dai musulunci ne sai dai a fake da wani abu sai dai a fake da wani abu yan ɗaliban da aka yaƙe su ba suna dini aka fake da shi ba Muhammad Bujiyar da aka kashe a Algeria 1990 zuwa wajen 1991 haka shaba da dina aka fake ba an fake ne cewa shi mulkin soja yake yi daga baya kuma a daidai lokacin kuma akwai kasashen da ake mulkin soja kuma gashi gashi suna haka suke yi wanda musulunci ne ke da irin wannan wata miza ta uku da Allah ya baiwa musulunci shine wanda ke kashe miyagun kudade don yakar shi dan ya kawar da shi daga doron ƙasa dan ya ga ba sauran musulmi har ƙwariyar zuciyar shi ya yadda ba zai nasara ba amma kuma bai daina ba innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannama yusharun azurul anfali sun san ba za su yi nasara ba amma ba za su yi hakura ba ba za su yi nasara ba ba kuma za su iya hakura ba to wannan miza ce da Allah ya wa musulunci da aka Allah ya kawari musulunci sai ya kai matakin ƙarshe na duniya sannan lokacin da Allah ya ga dama to kuma shikenan walau karihal mushrikuna Allah ya ce wannan musulunci sai ya kai labari ko da mushrikai ba sa so zalik ba su so haka ba fa inna karahata dinil haqqi الذي تزمن له كلمة لا إله إلا الله محمد رسول محمد رسول محمد رسول الله يا كر ko kyamatar addini na gaskiya wanda kalmar shahada ta kunsa shirkun shirka ce walidhalik saboda haka ne Allah ce walau karihal mushrikuna ko da mushrikai sun ki kuma ya kar kalmar shahada da tsanarta kafirci ne shi yasa Allah ya ce a tauba walau karihal kafiruna kuma yaƙar addini da tsanar kalmar shahada a koye da yi da munafunci to Allah na sane shi yasa ce wakafa billahi shahida ai an taro su ne gida uku aka toshe kowace kofar gida wani zai ta yaƙar amma za ga a munafunce irin yan bazakan nan ko kawai sai mutum zai ce zai koyi larabci daga nan sai ya bata addini ko kuma yazo yace ya musulunta ya karbi addini kaga yana sallah yana ware kudi yana gina masallatai wani ma hallimanci yake yi su mai tasina da aka yi su Muhammad Higab ko da aka ce mu kuma aka turo mana nan Najeriya da wasu kasashe mutum ya zo ya ta muku halimanci da sallar waye da menene tsawon shekaru daga baya ta bayyana ba Yahude ne mulhidi ne shi yana zatan ai duk ya ci banza to bai san auren Allah ba mu da laifi ba sallan mu tayi sallan mu tayi shine ba haka lokaci da aladin shi yake wata ya ci ayalwace da ya bi mashi ya tsaya ya zo cikinmu mu kuma an haramta alade yana so ya ci ba dama mu ce liman har tafi alade ko kallon jika cike za mu zarge ka ce na kana kallon jika ka tubus tubus ko ko da ana taba ne a gefe baka ma billahi shahida ba to shi ya shata tun bai ya ci aladen shi ya more ba ya zo cikin mai bai ci alade bai musuluncin ba to kaga Allah na kallon shi duk wannan abin da ya boye shine sai wannan ayar ta toke duka wa'annan kafafe in ma mushrikin ne in ma kafirin ne in ma munafikin ne a boye to an ne gama wa ulul islam ala jami'il adyan ma'lumun bid darura rinjayar da musulunci zai wa gaba ɗayan addinai sanannan abu ne ko baka da aya mana a hankalce in ka kalle da duniya ke gudana kai ka san musulunci zai kai labari shine fa addinin da yafi kowane yaduwa binciken da ya fito a 2025 din nan an tabbatar da cewa nan da 2050 shekara 25 kenan daga bara yanzu 24 musulunci zai kai rabin duniya yanzu ba mu kai rabi ba ba mu ta kashi 40 ba to kuma daga radda musulunci ya mamaye rabi to ka sake ba shekara 50 a gaba rabin da ya saura zai mamaye su kenan duniya za zama tana da kashi 75 na musulunci duk wannan yaƙi-yaƙin da ake yi waccan ajandar ce shi yasa Isra'ila ta dage sai an kafa ti lajat Isra'il al-Isra'il al-kubra babbar Isra'ila suna da calculation suna da agenda suna da waye suna da waye bayan kamar yadda Allah ya faɗa mana wai ba sa gani ne duk da suka shiryo wani abu na wutar yaƙi da Allah ya wargaza abu amma da duk da haka sun yi hankalta kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah kuma ba sa lura da ta wai sun ce fa daga cikin inda za su mamaya har da Saudiya ko daga cikin inda za su mamaya har da Pakistan Pakistan din nan suna da makami da zami karan ko sai dai mutuwar kasko fa Allah sai dai mutuwar kasko amma dai ba za mu hana su ba za su yi fa sai yin tukuna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun kuma za a rinjaye to duk wani addini da ba musulunci ba ba zai iya kai labari ba yace fa gairul muslimi wani musulmi ya arifu bid darurati a aikata ya sani annal islam arfau min an min dinihi musulunci shine mafi daukaka a cikin addini shi mana wanda ba musulmi ba ya san cewa musulunci ya fi addinin shi daukaka wala yamna uhurruju ilayhi babu abinda ya hana shi ya koma ya musulunta illa saddu shaytani lahu anhu sai dai kangiya da karewar da shedan yayi mashi shine kawai yake ga ba zai iya komawa ya bi wancan ya bi zoye da musulunci ba walamma akbar Allah annahu yutimmu nurahu yayin da Allah ya bada labarin cewa zai cika hakkin shi walau kare hal kafiruna ko da kafirai sun ki wa kadhalika yu'li dunahu dinahu kuma zai cika addinin shi da Islam musulunci ala jami'il adyani akan sauran addinai gaba ɗayan su walau karihal mushrikuna ko da mushrikai sun ki wala hajata babu bukata min jihatil lahi ta bangaren Allah fil jihad lidalika ga yin jihadi don yin haka walakin ja'al jihad ala jihatit takalifi sai dai ya sanya jihadi dole ne alladhi yas'abu bihi man qama bihi saboda wanda ya tsayu da shi zai rabauta hikimar kenan ba wai Allah yana cewa bane to yanzu addinin nan na yi alƙawari dole ba sai ya kai labari to yanzu kuma ai dole in samar da wanda za su yi jihadi da ya kai labarin ba shi bane dalili falalar da ke cikin jihadin ce Allah ke so wasu su samu dan ya riki shuhada'u daga cikin mu da jihadin to shine sai ya farlanta mana jihadi wa yattafi bi tarkihi man lam yuti amrallah amrallah bi kala ta'ala sannan ya samu kariya da shi wanda ya bar shi mallam yuzi amrallah wanda bai bi umarnin Allah ba mana wanda bai bi umarnin Allah ba sai fake da kin yin jihadin a matsayin wata hanya wanda yake ga zai iya kaiwa ga Allah قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
تؤمنون بالله و- تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah madaukakin sarki ce ya ayyuha alladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shin bana nusar da ku bana shiryar da ku zuwa ga wani kasuwanci ba tunjikum min azabin alim wanda wannan kasuwancin zai tseratar da ku daga azaba mai radadi mu'limun azaba mai tsanani ka annahum qalu na'am faqal kamar sun ce eh sai ya ba su amsa an ce wannan ayar ta sauka ne kamar da nan kurtubi ya faɗa da sauran wasu malaman tafsiri game da dan uwan annabi sallallahu alaihi wa sallama na kasuwanci da shayarwa Usman ibn Maz'un ya ga ce ya rasulullah ka bani izini in je in saki matata daga nan in yi dandaka daga nan in fara azumi har in mutu daga nan in fara kiyamul layli in in in dukufa ga tilawa ce me zabi ce wallahi zuwa wajen Allah da haduwa da shi da samu abin da ke wajen sai an dage dan bai ce to ai akwai abin da yafi wannan amma dai karka yi yana daga cikin sunna ta ai aure yana daga cikin sunna ta ni ma na yi aure to sai Allah ya saukar da wannan aya sai aka bashi amsa ra dullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim ai tun da yaji tijara yake ya rasulullah wace irin wani irin kasuwanci ne wannan fada man zan yi shine tu'minuna billahi wa rasuli asalin wannan fi'ilin da aka gina shi akan tu'minuna bi mahallin rafa'i bi thubutin nun ai asalin shi aminu billahi wa rasulihi ne fi'ili amri ne ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzon shi wa tujahiduna fi sabilillah kuma ku yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku qaddama al-amwala 'ala an-nafsi ya gabatar da dukiya akan rai da izzatiha saboda girman da dukiya ke da shi a idan dan adam aw li annaha tuwamun nafsi ko kuma a'a saboda ai ita dukiyar da ita ne rai ke tsayuwa in ba ta ma bara aw li anna allati yubda'u biha fil infaqi ko kuma a'a ai an zo ciyarwa bai da dukiya ke farawa kafin a fara ciyarwa da rai hada bi manzilati zamanin alladhi yarfa'uhu al-mushtari da haka dukiyar ita ce abin da ake gabatarwa ko abin da mai sayan kaya ke gabatarwa fit tijarati a kasuwanci zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in dai kun san haka ai annahu khairul lakum fa'alu in dai kun yadda wannan bayanin gaskiya ne kuma alkhairi ne to ku je ku aikata haka ku lura da yanayin lokaci sai mu dakata nan Allah sai mu sai mu tashi aya ta 12 abinda yake na daidai Allah ba larabcin ke ce Allah ya fi na wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh abinda jumhur na malamai suka ce kaman gamayyar malaman fatawan ladinar da'ima da sauran mazmu'ul fatawi ko latina lijanul fatawi na kasashe daban-daban akwai a Kuwait akwai a Misra da sauransu mafi yawan su abinda suka fita kai shine za a fara tarawih ranar da aka ga watan Ramadan ranar kuma da aka ga watan sallah in 29 ne an iya ganin watan kafin sallar Isha ba bukatar sai an yi tarawih in kuma watan ya cika 30 kwata-kwata ba bukatar sai an yi tarawih sai dai suka ce inda jama'ar masallaci za su haɗu gaba ɗaya su ce duk da an ga watan shawwal kafin lokacin tarawih ko kuma a azumi na talatin aka kai kaga ba ma buƙatar a duba suka yi ittifaki suka ce to duk da haka saboda kewa da fatar alkhairi su suna so za su tarawih aka ce fa hasanu in sun yi yayi ba wanda zai ce bai yi ba amma dai ana cewa an ga wata dare ne dama a gaba to shikenan an shiga kuma dare ne a farko to yanzu an shiga daren wannan yinin da zai yi wannan bisa lissafin da mafi yawa suke a kai na cewa dare ne a farko sannan yini na biye da shi su da aka masallaci suna da damar su ɗauki duk wanda suke ga yayi ko su yi shawara su yi tarawihinsu na ban kwana ne na ƙarshe ne na kewa ne ya wuce daga ranar in kuma sun yi shawarar cewa kawai dama dai an riga an gama soye ko a koma gida a huta a tashi safiyar idi a fita da wuri a yi kaza yi kaza shi ma ba haka ne ya tabbata Allah ya samu da sai dai kamar shi a nan wurin eh kuma ke nan zai wahala ya ce kuka kawo nan A sharawai ga- da wuri eh.
a samu labarin garin watan yau wato in in irin ranar 29 ne har lokacin isha yayi ba a samu tabbacin an ga wata ba kawai a yi tarawih amma kamar da aka kai 30 to shine za a amfani da wannan kaida ana da zabi in mutane suka ce muna kewar tarawih liman aymana aymana din raka ɗaya izu ɗaya ta ban kwana ce yayi da ke ba za a ce ba ba izu goma kawai a izu ɗaya ma ko eh to ita raka ɗaya izu ɗaya izu goma kawai shi ma za a yi ta malaiti wanda ba ya kawo shawara a yi shi ma za a Allah wadai ne ai wallahi ga su wara to a dan yi shafi ɗaya mana tun raka a ɗaya shafi ɗaya tun raka a ɗaya shafi ɗaya izu izu ɗaya kenan to Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya